أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا الخميس عشرين دبير قوة رمضان وتعنتر كنن هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da talatin ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha tara a jiya mun tsaya a aya ta ɗari da ashirin da uku zuwa aya ta ɗari da ashirin da hudu a cikin suratul an'am a shafi na ɗari da arba'in da uku a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko kuma Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. مالا الله يتي وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءتهم الآية وإذا جاءتهم آية قالوا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza ja'atuhum aya idan aya ta zo musu an gane ko nan aya ana nuhin aya shar'iyya domin ayoyin Allah sun kasu kashi biyu akwai ayoyi alkauniya akwai ayoyi ash-shar'iyya to nan al-ayat ana nuhin ayatun ana nufin aya shar'iyya ba aya kauniya ba domin bi domin aya kauniya su kafirai su ne suke neman a kawo ta amma al'ayar shar'iyya ita ce take zuwa ma'ana ta faɗakar da su ta nuna musu wato al'ajaib ajaibul kaun ababen mamaki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta an gane ko ina fatan kun fahimci wannan da kyau kenan nan dole in an to wajen fassara sai an kaddara wa idza ja'atuhum ayatun shar'iyya قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله domin kaddara an gane ko abin nan wato sifa ko mausuf abu ne wanda in maqam ya kawo shi dole za a kawo shi akwai dalilan da suke sawa a yi shi mun faɗar wannan wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq muka ce wa kazzaba bihi qaumuka almu'aniduna domin ba dukkan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta karetar da shi ba da wannan kuma za ka samu damar da za ka iya ba mutane amsa don masu shubuha sai su ce Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti Allah ya ce mutane su yi hajjin ɗakin wato hajjin ɗakin sa an gane ko sai suka ce to hajji aka ce ayi walillahi ala nasi akan mutane dan me za ku hana yahudawa su shiga masallacin makka dan mi za ku hana kafirai su ga masallacin Makka da na Madina Allah ya ce walillahi ala nasi annas sai a ce kai man istata'a ilaihi sabila wanda ya samu ikon haka an gane ko to dan haka akwai hadisi ma da suke kawo na ibnu umar wanda yana cikin sunan ibnu maja da hadisi na aisha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-istita'a az-zadu war-rahila wannan hadisi bai inganta ba an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara da az-zadu war-rahila ba su kadai ne abinda ake bukata ga mutum wannan ba gaskiya bane ina fatan kun fahimta sai dai nan da yace man istata'a ilaihi sabila wasu suka ce yana daga cikin istita'a ka zaman to musulmai musulmi domin wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wadansu malamai suka ce a'a Allah ce ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hadha shikenan magana ta kare ina fata an fahimta to dan haka sai ka kasance mutum mai sanin inda aka dosa saboda irin abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci to ka ganin wa idza ja'atuhum ayatun ayatun shar'iyya qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah an gane ko sai su ce ba za mu yi imani ba har sai an ba mu abin da aka ba rasulullah manzannin Allah akwai waɗansu mutane da suke magana a cikin masallacin nan muna karatu ya kamata su yi muna hankuri an gane ko masu yin hira cikin masallaci muna karatu muna kira zuwa gare ku ya kamata ku ba mu dama mu yi karatu mu kare wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah sai su ce ba za mu yi imani ba har sai an ba mu abin da aka ba manzannin Allah an gane ko to kaga wannan sun faɗi wannan magana na farko don saboda taurin kai an gane ko mutane ne masu jiji da kansu an gane ko wato suna ganin annabawa ba su cancanta su bi su ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a wani wuri suna son kowa sai an turo littafi zuwa gare shi Allah ce bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara sannan kuma suna son sai Allah ya magana da su gaba da gaba ko ba haka ake cewa ba eh face to face da English visa bi ko Allah subhanahu wata'ala yake wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah su suna so sai Allah ya magana ko Allah ya magana da su ya ce musu sun imani da wannan manzon ko su ba manzon da su kamar yadda muke magana da manzon ya yi magana da su ya ce ga sako na ku je ku yi mini bauta kaga wannan abubuwa ne wanda suke faɗa waɗanda faɗa sun yi muni waɗannan maganganun suna kumshi da cewa wato akwai rashin mutunta ubangiji domin Allah ya turo manzo in ka wulakantar da manzon ba manzon ka wulakantar ba a'a wanda ya turo manzon shi ka wulakantar haka ne ko ba haka ba idan ka tura mutum a gidanka ka ce ya je ya karɓo ma kaza a wajen matarka sai ta zazzage wannan mutumin watan rena kai ba shi ba in dai hakikatan wannan mutumin da sunan ka yanzu haka ne ko ba haka ba wannan kuma ba na ce ba mutum ya rinka tura mutane su je gida ne su karɓo kaya wani shi to kaji malam ya bada fatawa ba haka nake nufi ba karamin yaro nake nufi ba babba ba kawai ne ya amfani da wannan dama ya ce mun ce a tura mutane su je su amso kaya qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah wannan kuma abin da suke nema abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba har abada ba zai yiwuwa ba Allah ya turo ya ba kowa irin abin da ba manzanni Allah ya yi alƙawarin sai an turo manzanni wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama kada ya imani amma a ce su su ce sai an ba su irin abin da aka ba manzanni a'a manzanni zaɓen su ake yi kuma bai yiwuwa kowa ya zama manzo rayuwa ba wai abin da ya shafi annabta ba hatta da rayuwa ta yau da gobe bai yiwuwa mutane su zamanto a mataki ɗaya domin in an kai haka nan rayuwar ba za ta yi ba dole sai an samu almajirai su je su yi karatu saboda su wato zamanto sun sun toshe wannan bukata ta al'umma a wannan fage a samu jami'an tsaro waɗanda za su kare ƙasa a samu manoma waɗanda za su yi noma an gane ko sannan a samu masu ɗinki an gane ko a samu masu kowace sana'a ta halal saboda ya zamanto mun wadatu da wata al'umma amma yanzu an ce kowa ya yi karatu na malamai to sai kuma na addini sai aka kasance ana neman abinci babu abinci ya za a yi kun ga ai babu karatu kuma yanzu a koma noma in aka koma noma gaba ɗaya aka bar karatu an gane ko kuma za a dawo makaratu don ba a san yadda za a yi sallah ba in an je wajen ɗinki gaba ɗaya ba zai yi ba domin ana da su bukatoci shi yasa Allah ya bar mu mu amfanu da juna shi yasa manzannin da aka turo dan bayyuwa wato kowa ya kasance manzo malamai suka cewa daga cikin abin da yasa suka faɗi wannan bayan rashin girmama ubangiji bayan taurin kai akwai hasada na ganin cewa manzanni ba su cancanta ba da a ba su annabta an gaya ma annabawan Allah haka nan ko ba haka ba walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum azaba yawmin alim فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا suna ganin manzo mutum ne ya akwa wata a cikin suratul mu'minuna ya akulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun ko ba haka ba haka suka gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba suke cewa wa qalu ma li hadha ar-rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira Allah ce kai wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ma'ana Allah shine yake fifita wanda ya so an gane ko wato kafirrai suna kalubalantar annabawa cewa mutane ne irin su amma suna manta da cewa Allah shi yake fifita mutane ya akai kuka yarda akwai sarki ko shugaban ƙasa akwai na ƙasa da shi ya akai kuka yarda akwai wani ya fi wani ƙarfin kwakwalwa wani ya fi wani ƙarfin jiki kuma an yarda da wannan wani ya fi iya wani iya gyaran mota to ya za a yi kai ka yarda kana matsayin likita ka ba malami maganin da zai sha amma kai baka yarda malam ya gaya ma abin da Allah ya ce kai ka fi shi sanin magunguna shi ko ya fi ka sanin abin da Allah ya ce to ya an kai kai baka yadda bai gama abin da Allah ya ce me ya alaka wato me ya alaka wa'azin da zai yi maka da kasancewa ka bashi magani to shi yasa duk yan boko suka rude saboda suna ganin sun karanta duniya sai su manta da cewa ba su karanta addini ba wasu daga cikin su sai su ki karba abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa ko ko yana ganin mutum ne irin ka to me yasa aka samu bambanci tsakankanin mutane ai ya kamata a ce duk mutanen duniya ɗaya suke amma wani ya fi wani ilmi na addini wani na kaza wani na kaza wani ya fi wani wani dukiya wani ya fi wani mulki to ya ake aka samu bambanci tsakanin wannan wannan sai a gane al'amari ne na Allah an gane ko shi yasa annaba suke cewa wa qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wama kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idhnillah ba zai taba yiwuwa ba shi yasa mutanen Makka suka yi hasada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim kaga wai suna son a sabkar da ala rajulin min alqaryatayn shi azimin kin nan sifa ne na rajulin an gane ko wato ala rajulin azimin min alqaryatayn wai suna ganin bai cancanta ba sai Allah ya tambaye su ahum yaqsimuna rahmat rabbik su suke rabawa su ba mutane in kaga mutum da dukiya sai ka ji baka ji dadi ba to kai kan raba ka bashi in kaga mutum da mulki kaga bai dace da shi ba kai ne ke rabawa in kaga mutum da ilimi kaga bai dace da shi ba kai ne ke bayarwa a'a ka nemi naka wajen Allah Allah ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine mafi sani inda ya cancanta ya sanya wato risalatahu abin nan sakonsa ya bayar da sakonsa inda ya kamata a isar da shi an gane ko akwai qira'a ta kuma Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatihi Imam Hafs da Imam Ibn Kathir sun karanta nan risalatahu shi yasa malaman ilmul qira'at ke cewa wato bi ghairi alifin wato in ya zamanto suna jam'u mu'annathu salim in ka ji an ce bi ghairi alif kenan ya koma mufrad domin risalat ya koma jam'i risala an cire alif ya koma mufrad wasu su ce ala tauhidi in an ce ala tauhidi ba tauhidi ba irin wanda ka sani cikin ilimin aqida na ana nufin an karanta bil ifradi ko ala tauhidi ma'ana daya wancan ya karanta da jam'i an gane ko kuma sai kai hattara a cikin alqur'ani zaka rinka ganin shi wato za ka ga kalimatu rabbika kalimatu rabbika kuma ba duk wanda ya karanta da ifradi ba wani wuri shi zai karantawa wani wuri tana yiwa su ne wani wuri tana yiwa ba su bane an gane ko idan muka duba a cikin suratul a'raf Allah ce qala ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin ko ba haka ba to kaga ya kamata a ce da imamu hafs da imamu ibnu kasir da suka karanta nan risala su sace karantawa can haka sai abin bai zo haka ba sai zaman to waɗansu ƙurra yanzu misali imamu nafi an gane ko da imamu abu ja'far da imamu ibnu kathir da imamu rauh an gane wanda yake ɗaya daga cikin ruwatuli shi ba ƙari bane su suka yo riwaya a cikin suratu wato abin nan al-a'raf qala ya musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati kaga su san sun karanta to menene bambanci tsakanin nan da can Allah shine mafi sanin haifu ya ja'alu risalatihi jam'i ne kina an ba wannan annabi an ba wannan annabi an ba wannan to haifu ya ja'alu risalatahu fa risala kuma mufrad ne kuma annabawan suna da yawa sai mu ce a'a abin saƙon annabawa jinsinsa iri ɗaya ne tauhidi ko wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ko ko in muka ga dama mu ce a'a wato hu din nan ma'rifa ne risala kuma wato mufrad ne al mufrad al mudaf ila al ma'rifa ya kuma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to amma ta in nistafaituka ala nasi bi risalati an ce risalati annabi Musa ake magana nan ba annabawa ba can kuma risalati to in risalati ne mun san sakon da aka bashi to risalati sakonnin Allah a'a sai mu kalli cewa wato za a kalli cewa annabi Musa an tura shi zai yi mafi ra'auna wa'azi kuma zai yi mabani isra'ila wa'azi an gane ko ko kuma a'a an kalli sakunan da ke ciki kamar matsayin surori daban-daban ne da al'amura daban-daban sana an kace musu risala dole mu fahimci wannan saboda lokaci ne wanda ya kamata a yi kan irin waɗannan mas'aloli Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata shi yasa duk wanda kaga Allah ya ba annabta ya cancanta da kai suka ga annabtar da Allah ya ba wani shikenan ka samu matsala shi yasa kuma da kaga wani wanda Allah ba wata ni'ima kaga bai cancanta da ita ba kana cikin matsala da yawa daga cikin masu kuɗi a kasashen Afirka komai ba sani ba sai ka iske ko karatun addini ba su yi nisa ba boko ma ba su iya ba ba su ma iya rubuta sunayen su ba ba su iya sawo hulla da kyau ba kuma gashi da kuɗaɗe masu yawa kai ka je ka karanta economy a ƙasar America da ƙasar Faransa kuma ko na kari suna ma waya to wa zaka ga ma wannan magana ha economy din economy ba arziki bace tattalin arziki ne za a koya ma yadda ake sarrafa dukiya amma sanin yadda ake sarrafa dukiya daban samun dukiya daban an gane ko ina fatan kun fahimce ni da kyau shi yasa irin waɗannan abubuwan dole wallahi ku yi hasara da su Allah ce sai yusibul ladina ajramu da sannu zai samu waɗanda suka yi wato abin nan laifi masu laifi an gane ko waɗanda suka aikata mummunan ayyuka sagharun inda Allah kaskanci a wajen Allah in an ce saghar wato kaskanci ake nufi shine az-zullu in an ce sighar shi ko jam'i ne na as-saghir a cikin lugha ana son ka san in kalima ta canza in ba canza ba saghar kaskanci sighar an gane ko yara jam'i ne na as-saghir kaskanci da yara to kaga in babu wasali ya za ka yi dole sai ka yi karatu shi yasa ne ta tafan da ba wanda yake karanta su in ba babban malami ba as-sagharu malamai suka ce shine kaskanci kaskanci kala biyu ne akwai kaskanci al-maddi akwai kaskanci al-ma'nawi kaskanci al-maddi shine wanda za a yi mutum ana gani yanzu misali a kama mutum ana dukansa to wannan ba shine ma'nawi ba domin ma'nawi yana koye a wajen Allah akwai mutumin da za a walakantar da shi a duniya a zahiri amma babban mutum ne a wajen Allah an gane ko akwai mutumin da za a girmama shi a nan duniya amma kaskantacce ne a ɓoye akwai wanda kaskantacce ne a bayyane kaskantacce ne a ɓoye akwai wanda kuma mai girma ne a bayyane mai girma ne a ɓoye shi yasa mutum Allah na iya karrama shi duniya da lahira haka ne ko baka ba annabi Sulaiman yana da mulki ba a isa a yi masa wulakanci ba ko aljannu su isa ba kuma lahira lahiya launi haka ne ko ba haka ba to ba dalla cikin kafirai akwai matsiyaci wanda a nan duniya ya walakanta kuma zai sai kiyama kuma iske walakanci an gane ko cikin muminai akwai wanda talaka ne a nan duniya waɗanda ake tema dariya amma a lahira Allah zai ɗaukaka su haka ba kun ina fata fahimta akwai waɗanda kuma an girmama su a nan duniya amma a lahira za su kaskanta su itilar sun samu mulki a duniya amma a lahira za su walakanta ina fata an fahimta to dan haka ya kamata mutum shi fahimci wannan miƙiyasi na Allah ba wai kai ne zaka tsaya baka ce da kaga mutum yana da girma a duniya a lahira yana da girma kuma ba dan mutum ya walakanta a nan duniya ba dan kana talaka kace a can aljanna zaka samu wallahi sai kai aiki babu zancen talauci ba shine ke sa mutane aljanna ba hau sagarun da sigarun ka gane bambanci tsakanin waɗannan kalmomi wato yana da kyau kamar cikin larabci akwai al-khatabatu akwai alkhitaba kaga an ce alkhitaba shine wato da fatha ana nufin suna na yin huduba sunan huduba kenan ko ko masdar na yin khutba amma an ka ce alkhitaba ana nufin mai aikin yin khutba kenan aiki daban sunan kuma aikin daban ina fatan kafin ce ni kama annaqaba anniqaba annaqaba suna ne ko kuma masdar ne anniqaba kuma yin aikin ne me ake nufi da niqaba shine abin da ake ce ma dan kwadago larabci ne wanda a yanzu zamanin yanzu ba kowa ke sanin shi ba wato asalin kalma ana amfani da wanda yake tsaye akan haƙoƙin mutane ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا أما أو أنت اللوكتي واتو أو أن اللوكتي أنا سوى أنقوا هذا سنديكا ko ba haka ba to a wancan lokacin kaga babu zancen sandika shi yasa wani malami wanda bai karatu littattafan zamani sai ya kasa gane menene wannan kalma tana kaba ake so a ce da ita an gane ko shine mai jagorantar mutane ko mai tsaron su zaka iske fatha da kasra sun bambanta an gane ko kama al-ghillu da al-ghullu na al-kasru wa dhammu in an ce al-ghillu shine wato keta da hasada da bakin ciki da ganin tsashi Allah ce wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ko wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al anhar ko ba haka ba a cikin suratul a'raf a cikin suratul hijr wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin al ghullu kuma shine wato kukumi ko mari inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al afqani fahum muqmahuna an gane ko to sannan kuma akwai ghaliba akwai wato galaba in an ce galaba sai a ce yaglibu qahara ya rinjaya amma in an ce galiba an kai mamazi kasra sai a ce yaghlubu an gane ko to shi ko wannan yana nuhin abin da ya girma ko kuma abin da ya kaushi ko ya yi kiba Allah ce wa hada'iqa gulba shi yasa mutum ana iya kiran shi aglab in ya zama to wuyansa ya abin da ya, ya cika sosai an gane ko kamar ragon da za a yi layi da shi kamar kuma malamai suke cewa alkawam da alkiwam alkawam shine alwasatu ko almu'tadil walladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama shi ko alqiwam shine abinda wato shine gimshikin abu in an ce qiwamu shay'i imaduhu abinda da shine ake gina shi kaga ya kamata duka san wannan kaka take ta fassara kana banna al-akhiru da al-akhar al-akhir na karshe al-akhar wancan na daban akwai bambanci al'akhir na ƙarshe al'akharu na daban to kaga akwai bambanci domin an kace al'akhiru mu'annas kin shi al'akhira al'akharu mu'annas kin shi ukhra ya kamata ka fahimci wannan da jam'in da mi abubuwan suna da yawa kamar fi'ili na hasaba shi ma akwai matsala gare shi in kace hasaba da fatha an gane ko yahsubu ya koma wato abin nan min babi wato nasara nasara yansuru idan ya lissafa abu amma in kace hasiba kace wato kai masirun kasra sai kace yahsabu ko yahsibu an gane ko shine wato in yana zato yahsabu anna malahu akhlada ko yahsibu anna malahu akhlada amma in kace hasuba kai masa dhamma yahsubu kina asbaha za sharafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana auren mace 40 daga cikin su wali hasabiha kasancewa ta yar babban gida ce to daga has wato hasuba yahsubuni shine mutumin da yake da kima da daraja ala ayyati hal waɗannan abubuwa ne muna son ɗaliban ilimi su fahimce su da kyau kadibi at-tadribatul lughatu at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairi babban malamin nan na kasar Libya wanda ya karantar da mu a jami'a na da littattafai masu kyau bai taba karatu a jami'a ba amma duk jami'an Libya yana iya karantarwa saboda ilimi bai da alaka da shahada mun faɗi wannan an gane ko yana da tashihatul lughawiyya akwai da littattafai da dama ko na adab na Mustafa Lutfi al-Manfuruti ko kadibi littattafai irin nasu adabul katib na Ibn Qutayba dan saboda ka samu lugha ko al-alfazul kitabiyya na Abdurrahman al-Hamadani da sauran littattafai masu amfani cikin kowane fage dan ka san inda aka dosa amma in ba haka ba abubuwan sai a ce Allah ya sawaka Allah ce sayusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah kaskanci zai same su daga wajen Allah wa azabun shadidun da azaba mai tsanani an gane ko in ya zamanto sagharun a nan duniya ne azabun shadidun sai zamanto a lahira ko kuma yana yiwa sagharun a duniya da lahira wa azabun shadidun da azaba mai tsanani duniya da lahira don Allah zai azabtar da su a duniya kafirai zai azabtar da su a lahira a nan da aka halakar da mutanen annabi nuhu ko ba haka ba a nan an halakar da mutanen annabi lutu a nan duniya aka halakar da su kuma ana azabtar da su da wasu wasu abubuwa daban-daban da haka kada ka ce azaba ka ce a'a sai cikin kabari ko ku sai a lahira a'a wannan fassarar ba ta yi ba bima karu yamkurun saboda bakircin da suka kasance suna yi to da haka wannan nan zaka iya samu sai ka dauki dukkan wato kafirai a nan ko wani annabi mutane sun yi masa makirci kana iya ka dauki misali makircin da aka wa annabawa maudu'i ne na alqur'ani an yi ma annabi wani makirci an yi ma annabi wani makirci ko kuma ka ce makircin da aka wa annabi wani sai ka ɗauki misali shakhsiya ta ɗaya daga cikin annabawa kaga irin ƙalubalen da ya ci karo da su da irin kuma makirce-makircen da aka kulla masa da irin yadda Allah ya kisar da shi kenan in ka yi imani da Allah ka yi haƙuri yadda aka shirya musu makirci Allah ya tsiratar da su in ka tabbata akan gaskiya Allah zai tsiratar da kai fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah minan nar an shirya masa makirci ga irin yadda Allah subhanahu wataala ya tsiratar da shi Allah ya tsiratar da mu faman yuridillahu an yahdiya فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون
Allah ya ce faman yuridillahu an yahdiya duk wanda Allah yake son shiryar da shi an yahdiyahu masdar munsabik ne ai faman yuridillahu hidayatahu wanda duk Allah ya so ya shiryar da shi yashrah sadrahu lil islam Allah zai bude kirjinsa zai yalwata kirjinsa lil islam zuwa ga addinin musulunci ashe duk wanda kaga yana son addinin musulunci kirjinsa yana buduwa ga al'amuran ubangiji wannan mutumin hakikatan tabbas Allah yana son sa da alkhairi kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi wanda Muawiya radiyallahu anhu ya rawaito shi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi sayyidina Muawiya radiyallahu anhu yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah yake son sa da alkhairi Allah zai ba shi sanin addini nan ba ana nufin fiqhu fi dini ba wa a ilimin fiqhu kadai a'a sanin addini ilimi na aqida da tafsiri duk fiqhu fi dini ne an gane ku wancan in an zo wajen rarrabewa ne sai a ce ilimin fiqhu ilimin huru'a in ji mutanen mu ko ba haka ba to dan haka wanda duk Allah yake son shi da alkhairi yashrah sadrahu lil islam Allah subhanahu wataala zai bude kirjin shi zuwa ga addinin musulunci Allah wato ya bude kirjin mu an gane ko sannan akwai wata riwaya ta wani hadisi da aka yo an gane ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala an-nuru qalba idan haske ya shiga zuciya in fasaha zai buda wan sharaha zai yalwata qalu fa hal lidhalika amara shin wannan yana da alama kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayar yana sabban sa bayani ne amara wato alama imara kuma duk da alhamza ne an gane ko shine wato imara shugabanci daga amir ne amara kuma alama yana da kyau ɗalibi ya fahimci wannan shi yasa fa halli zalika amaratun yu'rafu biha akwai alama da ake gane zuciyar mutum tana yalwata zuwa ga addinin musulunci qala al inabatu ila daril khulud aga mutum ya karkata zuwa ga gida na tabbata wattanahi an daril ghurur ya nisanci gida na rudi an gane ko wal isti'dad lil maut qabla al maut aga mutum yana tattalin shirya ma mutuwa kafin mutuwa domin mutumin da bai tuna zai mutu magana ta kari komai zai ya aikatawa amma ana ni ana tunani akwai wata kakanmu da ta rasu Allah ya ji kanta kafin ta mutu ta kai shekara kamar 198 an gane ko wato kafin ta mutu sai ta tura kuɗaɗe ko kuɗi ta ce a je kasuwa a siyo mata likafin kafin ta mutu akwai da dama daga cikin mutanen da suke sayan abin da za a yi musu aiki da shi an gane ko amma kaga mutum kawai mai wannan tunani balle yan an ce babanka na da kuɗi ka siyo likafani ka ce baba zan yi ma wata kyauta ce mine ce likafani na ce kai wanga yaro ya kamata in yi ma ka saki uku don ina ganin ta haifar min shegin yaro ko ba haka ba to Allah da ya kyauta ala ayyati hal dai wannan hadisi malamai hadisi suka ce ruwiya marfu'an wa mawqufan ma'ana ko wa mursalan an ruwaito shi kai tsaye zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma an ruwaito shi mawqufan wato daga tabi'ina bai kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba an gane ko al marfu'u an ruwaito shi daga ibnu abbas kuma an ruwaito shi daga abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhum an gane ko al mawquf wanda aka ruwaito daga tabi'ina akwai riwaya daga al hasan al basri da kuma abu ja'far al madaini sannan kuma malaman hadisi sun kace wannan hadisi bai inganta ba an bi hanyoyinsa ɗaya bayan ɗaya da marfu'in da mawqufin bai inganta ba Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana daga cikin wanda sun ka da'afa wannan hadisi waɗansu kuma malamai sun ce in an hada turuq din shina iya zamantowa hasan an gane ko wallahu ta'ala a'lam sai dai abinda muke son mu ce to wannan yake nuna ɗalibin ilmi in yana son sauƙin bincike a cikin ilmi sai ya ɗauki irin waɗannan dibo sai da ya bi turuk din hadisi gaba daya kada ka yarda ka ce hadisi kaza bai inganta ba sai ka bi duk hanyoyin shi in ya zo marfu'i dukka bincika ka gani gaba daya in ya zo mauqifi dukka duba gaba daya sai ka tabbatar da dukka bi turuk din hadisi sai ka ce bai inganta ba amma kada ka zo ka ce bai inganta ba ashe da wani lafazi ya inganta sai ka zo ka shiga cikin matsala ko wajen tafsiri ka kalli maganganun malamai wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza iya gurgudun halinka sannan ka duba ka gani sun ci karo da juna ko ba su ci karo da juna ba in ba su ci karo da juna ba ikhtilafu tanawwu ne kowa ya dauki misali ne ya fassara abin da shi haka za ka yi kai karatu amma ka ce a, babu magana kaza kawai bakin abin da ka faɗa sai a samu matsala shi yasa da yawa daga cikin waɗansu da suke tafsiri ko suke kawo waɗansu matsaloli in suka ji an faɗi sun faɗi ɗaya an faɗi ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai sai su ce ba don Allah ne ake yi ba ya aka ka san ba don Allah ake yi ba ina fata an fahimce ni ka je ka yi bincike kai ma ka yi karatu haka in kana son mas'ala ta fiqhu kalli mazhabobi kaga kowane magana da ya faɗa ka kalli kowane dalilansa ka kalli wanne ne dalilan suka fi karfi a haka ne zaka samu karatu wayayyen karatu amma in ka tsaya da guda kace kuma bakin abin da ka sani shine ilimi ka zamanto jahili jahilta wa lam ta'lam bi annaka jahilun faman li bi an tadri bi annaka la tadri mai ilimi kullum bincike yake yi kuma malaman hadisi da sauran malamai su ce iya sanin mu ga abin da muka tsaya akan shi tana yiwa hadisin nan yana da hanya guda goma duk su inganta ba can akwai ta sha ɗai kai baka kai gare ta ba sai Allah ya sa wani ya kai gare ta sai ya inganta me matsala addinin nan ba naka bane kai kadai ba cewa an kai ka san komai ba annabi ɗaya ne ya san komi a cikin addinin musulunci amma ban da shi kowa yana iya yin kuskure ya ce kuma bai san kaza ba amma wani mutum in yana magana kan addini sai ka aza duk ilmumukan musulunci gaba ɗai ya san komai kuma duk fatawar duniya ya santa kuma kowa bai san komai ba sai shi kuma duk abin da ya sani shine addini duk abin da bai sani ba addini bane daga ina ka samu wannan faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam an gane ko ko a lugha sai ka ɗauki matsaloli wane ya ce kaza wane ya ce kaza ka dibi masailul insaf na imamul ambari ko kuma al madarisun nahwiyya na as-sayyid tsuntawi ko al madarisun nahwiyya dai daban-daban zaka gane su maganganu daban-daban na malamai da yadda ake tarjihi al qararatun nahwiyya wat tasrifiyya wane ya ce kaza wane ya ce kaza ga dalilin wani ga dalilin wani haka ake samun ilimi amma kawai ka tsaya bakin abin da ka sani ka rike ka ce wanda duk ba haka ba ba addini bane wannan kusur ne kuma shedan da yake rudin ka فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام Allah zai yalwata kirjinsa zuwa ga musulunci Allah ya yalwata kirjinmu zuwa ga musulunci shi yasa Allah ya kore cewa da mutumin da wato Allah ya yalwata kirjinsa da wanda Allah bai yalwata kirjinsa ba ba dai suke ba afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih ay ya shafi al muadil kaman laysa kadhalika shin wanda an ka yalwata kirjinsa yana zamantowa kamar wanda ba a yalwata kirjinsa ba ba zai yiwa ba aqidar su ba dai ba tunanin su ba dai ba makomar su ba dai ba tattalin tsarin rayuwar su ba dai ba tasirin albarkar rayuwarsu ba ɗai ba da wanda za shi gabas da wanda za shi yamma wanda abin ba zai yiwuwa ba sha'ir yake son wata yarinya ko ba ta son shi ko shi yake son ta bai da hali masu kuɗi suna son su aure ta an hana shi aka tambaye shi shin wai kaka al'amarin yace kai sarat musharriqatan wa sirtu mugharriban wa shattana baina musharriqin wa mugharrib sarat musharriqatan ta yi gabas wa sirtu mughariban ni kuma na yamma yace to fashattana baina musharriqin wa mugharibi ko ba haka ba rabuwa ta yi nisa bagire ya yi nisa tsakanin wanda za shi gabas da wanda za shi yamma kai kana son addini wanda kake son ka aura ba ta son addini zaman nan ba zai yi ba zancen jihadi da kaza da kaza kai dai kaga wanda kake so mai kyau ka aura abin abinka a dai jarraba a gani yalla tana yiwa Allah ya sa ta shiryu yadda ba za ta shiryu ba ko ba ka ba mace kina da addini kuma kina son mutumin da bai da addini kice a'a za ki gyara shi ke dai ke gane shi yalla da wani abin duniya da kike bukata duk abu wani kirece kirece mahardacin alqur'ani in yana son ya ci nasara ya nemi ɗalibai mahardacin alqur'ani da malamai ya mu'amala mai kuɗi ya nemi masu kuɗi su ne abokanansa amma in aikin addini ya taso sai a haɗu a yi ma addini aiki tare amma malami bai mu'amala da malamai sai masu kuɗi ba a malami bane ko boka ne ko shaidani ne ko munafiki bai yiwa ba gaskiya bane aikin su ba guda bane ana abota da mai kuɗi ana abota da kowa amma abu takka da wanda sana'a ku take iri ɗaya dole haka ne za su tafiya ina fata kun fahimce ni da kaga malami bai son almajirai ba malami ne da Allah ba saboda mi saboda kowa yana mutunta wanda yake aiki irin nashi hatta da ƴan tata suna son yaran su ƴan tata karuwa da magajiya magajiya tana son yaranta an gane ko ƴan siyasa suna son waɗanda suke yaran su militan yana iya ya fitar da zakka ya ba militankin shi bai ba baban shi ba wanda ya haife shi yana iya ba da sikari ga militan bai ba baban shi ba wanda ya haife shi to amma kai ina ka samu ka ce kai malami ne baka son ɗalibai a ina ka samu ka ce kai malami ne baka son malamai ƴan uwanka akwai malami na gari akwai ɗalibi na gari in mummuna ne tana yiwa ka nisance shi amma ina da yaga almajirai ko malamai yan uwansa kamar an ce zai mutu amma da yaga alhaji ya tashi ya gaida alhaji da yaga yan siyasa ya gaida su yana zabura yana tashi yana gaida su Allah ya kaskantar da kai duniya in baka tuba ba lahira ma za ka kaskanta faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu wanda kuma Allah yake son ya batar da shi don ya san bai da niyyar shari'a an gane ke wa man yurid an yudillahu kenan idlalahu ne shine al masdarul munsabiq Allah yake son ya batar da shi yaj'al sadrahu Allah zai sanya wato kirjinsa ya zamanto dayyiqan riwaya ta ibnu kasir dayyiqan kakka jo ya karanta wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan kace babu wannan qira'a qira'a ce ingantatta ibnu kathir al-makki ya karanta da ita waɗansu malaman luka suka tafi cewa da dayqan da dayyiqan duka ma'anar su daya domin cikin larabci ana cewa hainun ana cewa hayyinun ana cewa maitun ana cewa mayyitun suka ce duka ma'anar su daya an gane ko waɗansu malaman luka suka ce a'a in an ka ce dayqan an gane ko wato yana nan a matsayin masdar in an ka ce dayyiqan kuma yana nan a matsayin suna an gane ko ism ne shi ko dayyiqan shine wato anan wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan ma'ana matsayin masdar yake laraba suna cewa daqa yadiqu dayqan wa diqan wala tahzan alaihim wala taku fi dayqin mimma yamkurun an gane ko yaj'al sadrahu dayyiqan ko dayqan zai sanya kirjinsa ya kumci harajan ko harijan kira'a ne guda biyu imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu shu'ba sun karanta harijan qur'ani da yake hannunku anan su imamu hafs harajan shi yasa wani lokaci baka gane ina ne an mai kuskure sai ka ji an maido wani baya saboda kai baka san cewa wuri kaza akwai kasra bane wuri kaza akwai dhamma kai baka gani sai ka ce wannan limamin ana masa hasada wani lokaci ba hasada bace idon ka ba su ganin abin da ke wurin fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur kana rike da qur'ani sai a ci gyaran ka idon ka ba su gani zuciya ce take gani makaho in ya haddace alqur'ani sai ya gyara ma wanda bai san alqur'ani ba ko da yana da ido mun fahimci wannan kenan ko harijan ko harajan nafi' da abu ja'far da shu'ba suka karanta harijan waɗansu malamai suka ce duka ma'anar su ɗaya a larabci ana cewa wahidun ana cewa wahadun ana nufin ɗaya kenan harijun da harajun a larabci ana cewa faridun faradun makaɗaici an gane ko kuma ana cewa danafun danifun shine marashin lafiya almaridu kenan waɗansu malaman lugha irin su imamu zajjaj da abu ali al-farisi suka ce al-maftuhu masdar in an ce harajan masdar ne amma in an ka ce harijan ismul fa'il ne mislu farihun yana cikin farin ciki to amma anan in mun ce wato yaj'al sadrahu Allah zai sanya kirjinsa harijan to ismul fa'il ne in mun dauke shi ismul fa'il dayyiqan ismul fa'il to amma in muka dauki masdar wanda ce haraj to shi haraj ai zuciya ba ta komawa kunci to anan dole sai kai aiki da ka'ida ko ka kaddara zu ai zu harajin asalin magana take kenan sai aka shafe zu sai aka kawo haraj aka mai da shi a matsayinsa ma'abucin kunci laraba suna cewa fulanun adlun suna nufin zu adlin ne ma'abuci adalci ko kuma fulanun adlun mubalaga ce an mai da shi kamar shi ne adalci shi yasa duk inda an kai na'atu da masdar to sai ka ɗauki cewa akwai zu ko ko mubalaga ce aka yi an gane da kyau ko akwai kuma wani atu bi masdarin kasira faltazamul ifrada wat tazkira sai ka koma cikin alfiya kaga abinda malamai suka faɗa almuhimmu dai wanda Allah yake son batar da shi kirjinsa zai kasance dayyiqan mai kunci harijan kuma mai kunci to ya za a yi dayyiq abinda yake ya matsi harij mai kunci wato tsanani ne ƙarin tsanani wato ko mu ce ta'kidi na akai ko mu ce a'a kuncin ta ko ina ne wato ya tsananta kwarai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada misali kamar yaya kuncin nashi yake Allah ce ka annama yas'adu fis sama ibnu kasir ya karanta ka annama yas'adu fis sama wato sa'ida yas'adu shine ya hau ya tashi yayi sama al imam sa'ida al minbara ko ba haka ba liman ya wato taka ya hau a saman abin nan minbari imam shu'ba ya karanta ka annama yas'adu fis sama yas'adu to nan sai zaman to ta'ul ita ce aka maida a cikin sadun asli aslinsa ka annama yatasa'adu ila sama an gane ko sannan kuma sauran jamhur sun karanta ka annama yasa'adu fi sama to shi ko a wajen su ka annama yatasa'adu fi sama wato ta'ul da sadun wani lokaci sai a sanya su a ciki huruful idgham ake cewa akwai al-idgham da sauran qurra akwai kuma al-idghamul kabir na imamu susi wanda imamu shafi'i sai da ya masa baji saboda wannan qira'a in baka saba jin ta ba wallahi in ka ji ta kana cewa ba qur'ani bace kai ko tana yiwa ka fada cikin bala'i yanzu yankin somaliya su suka fi karantawa da wannan qira'a sai ka ji an ce zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin ce to wannan qira'a ce idghamul kabir ake kiransa riwaya ce ingantatta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idghami bai tsaya akan larabci ba har cikin yarurruka na duniya akwai shi in ka dauki turancin Ingila da na America zaka ga akwai bambanci turancin America mafi yawanci akwai idgham amma wajen Ingila sai ka iske inda America suke idgami su wadancan ba su idgami an gane ko yanzu in bature Ingila zai maka magana sai ya ce maka at the moment amma in baturen America sai ya ce ma at the moment at ya mai da shi d ina fata an fahimce ni to wannan sai ka yi karatun ingilishi za ka gano shi misali ne muka baka har cikin kuma yaren hausa akwai wannan in ka dubi mafi yawanci yankin sokoto za ka iske akwai idgham da yawa a cikin yankin kanawa babu idgham ina fata an fahimce ni yanzu misali in ka ji an ce jaha jaha to yanzu mun ce za mu ce jahar kano to da ka ji an ce jahar babu idghami wajen yankin kanawa kenan ko jahan kano za ka iske wajen zariya masu na faɗa haka nan amma yanzu in ka zo a wajen sokoto sai an ce jahar kano an yi idghamul kaf bil kaf ina fata an fahimce ni kamar kuma matarsa an gane ko ko matar shi kaga matar shi idghamu kinnan a ina zaka same shi a wajen yankin sakkotawa yasa in ka tafi wato nan abin da ya shafi daga yankin sokoto da wajen wuraren da suke da iyaka da shi irin su kebi da abin nan hausa su zaka iske da nijar ta yi kama da daya katsinawa da su da wajen yankin maradi hausa su ta yi zama daya wasu ta zama kusa da juna haka kuma yankin zandar da kuma yankin abin nan abin nan kano sai ka iska hausa su tana kusa da juna ina fata an fahimce ni to wannan tasiri ne na zama tare yare ne kuma ba abin sin kaho bane a'a alama ce ta ayoyin Allah ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين mun fahimci wannan da kyau dan ka atai akoma ana alfahari da kabila ko kuma yare ko abin da ya kama da haka a'a inna akramakum indallahi atqakum ba ki shike ga sai zuwa aiki kamar tsaya kana mutane alfahari da wasu abubuwa da ba su da amfani an gane ko ala ayyati hal Allah subhanahu wa ta'ala ce ka annama yas'adu fis sama kamar yana yi a sama shi yasa yanzu bincike na duniya a ilmance ya gano cewa dan adam yana ƙara yi sama ne iska yana raguwa ashe Allah ne ya halitta mu iskan da muke shaka kuma sai ya shi mataki mataki kafin turawa su gano a ce duniya tana kewaye da iska wanda yake tafiya tare da ita ashe Allah subhanahu wataala ya bayanin wannan yas'adu iskan kana ƙara yi sama iskan kuma yana ƙara raguwa shi yasa sai ya zamanto da kayi sama can sai a ce maka akwai inda babu iska ko ba haka ba to a ina an ka gano wannan alqur'ani ya faɗi kana ƙara yi sama iskan yana raguwa shi yasa kana samun matsala ta mi ta yin lumfashi yanzu na turawa sun ka gano wannan sai aka faɗa Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan isara ce kadiba cikin wato a hay'atul i'jaz al-ilmi ta kasar rabitul alam al-islami littafi sun yi bayani kan wannan sannan Allah ya faɗi cewa a cikin suratul hijr walau fatahna alaihim baban min as-sama fa dhallu fihi ya'rudun laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qawmun mas'urun wannan ijazi ne na ilimi ta kalma ya'rujuna domin ya'ruju shine yana tashi zuwa sama amma kuma bai faɗi wani irin tashi bane sai ce ya'rujuna kalima ta al-a'raj tana nufin abin da yake karkace wai ashe alkur'ani ya nuna in dai za a tashi a ce sama za a bai yiwa a ta yi direct sai an ci gaba da yi kwana haka ake tafiya jirgin sama bai iya tashi haka kai tsaye an gane ko haka wannan kumbon da suke turawa yana tafiya ne haka ya arudu ya arudu ya arudu ya arudu hadi yaje a sama babu wani abun da zai tashi tafi sama kai tsaye i'jazul ilmi laqalu inna ma sukkirat absaruna suka ce wannan yana nuna idan mutum ya wuce can sama kwarai zai ga duhu in ya kallo kasa saboda duhun da zai gani sai ce inna ma sukkirat absaruna kaga alqur'ani ya faɗi da an ba su wannan dama da ga abin da za su gani wa yake tsaya cikin musulmi ya yi bincike kan wannan ya nuna gaskiya alkur'ani sai dai mu jira sai kafirai in sun yi bincike mu ce mun gano wannan ko kuma wata rana mu ce a ai wani ya faɗi wannan yana da kyau mu ma mu yi bincike mu gano irin waɗannan ababen domin mu kafa musu hujja Maurice Bekai bature ne amma sai ya kafa hujja da waɗannan abubuwa na nuna gaskiya alkur'ani ya nuna babul ta yi kuskure na alkur'ani ya yi daidai kaga wannan fage ne na da'awan da ya kamata a ce musulmi sun ba shi ƙarfi amma sai mu zauna kai kana karatu dan boko na ƙasar Afirka baka iya binciken komai ba turawa sun je sun yi bincike manya-manyan ma'ilimta sun musulunta amma kai yanzu kake karatu ko jami'a baka kare ba kana nan kana kafirce ma ayoyin Allah kai ya an kai su waɗanda suka zo kololuwa sun dawo sun musulunta kai za ka tafiya yanzu kuma ka ta zuwa kafirci wawa to ba wauta bace kuma Ndoko so ya fi shekara ashirin da bincike ruwa ƙarshe ya gano wani abu ya nuna gashi mun taɓa bayani kan wannan aka nuna akwai aya cikin alƙur'ani ya yi ya musulunta Morris Bekai likita ne na shugaban ƙasar Saudiya Fai Malik Faisal yana daga cikin manya-manyan likitoci na duniya ya rubuta littafi Morris Bekai da kashi kana gani ya nuna ga inda Qur'ani yayi daidai duk abin da Alƙur'ani ya faɗa haka ne kuma Bible ta yi ƙarya babban likita na duniya ya musulunta kai kana nan yanzu kai yanzu ne kake bincike kana cikin lise kana karatun filozofi ko yanzu ka zo university ta Niger ba ma ta Turai ba ko allura baka ba kuma kafirce ma Allah manyan su sun musulunta sun dawo kai ko yanzu zaka in baka yi Allah ba kafin ka zo can ka dawo ka mutu ka halaka Allah ya gane da mu ka annama yas'adu fi sama Allah ya ce kamar dai yana tashi ne a sama wannan ya nuna in kai yi sama zaka ji abin shi yasa kuke ganin cikin jirgi za ku ga mutum in yana sama sai yana jin iska lumfashi yana karamta zuwa gare shi shi yasa iskan da suke dauka daga ina suke dauka shi daga nan suke dauka shi wanda muke shaka in an shiga cikin jirgi ko ba haka ba jirgi da iskan shi ke tafiya ba da iskan abu ne yake tafiya ba da ba iskan abin waje kuke shaka ba an gane ko sannan kuma malamai suke cewa da wannan ne waɗansu suka kafa hujjar cewa wato turawa ba su je cikin wata ba domin akwai sabani wajen malamai malamai shankiti rahmatullahi alaihi muhammad al-amin shankiti yace ƙarya suke yi don Allah yace tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira fiha yana cikin sama shi ko an ce duk wanda zai je sama ba zai samu damar zuwa sama ba an gane ko bin ba shi kanshi ya tafi akan wannan daga baya ya dawo yace yana yiwa dan azumi ji a cikin wata saboda wato wadan suna ganin cewa dan Amir Sultan wanda wanda kuke ji ana cewa Amir Sultan ba wai jami'a ce da suna Amir Sultan ba Amir Sarki Sultan ko dan sarki mai suna Sultan shi na ya gina wannan jami'a a nan Nijar ce ake kiransa Amir Sultan an ce yana daga cikin waɗanda suka biya kuɗi suka je a cikin wata to amma waɗansu malamai suka ce a'a wani abu dai na sun ka shirya kawai ƙarya ce suke yi domin mi domin wanda ya fara zuwa ana kiran shi ghazwul fada kamar ka yaki al fada shine sararin samaniya ba ana nufin kuma mutum zai yaka ba larabci ne na zamani ma'ana ka je suka ce da aka gwado su a can sai aka nuna su a saman wata sun je da tuta kuma tuta tana kadawa su ko sun ce can sama babu iska to menene yake kada wannan tuta kenan ya zamanto mi ya zamanto tari Allah shi ya san abin da yake faruwa mu dai za mu tsaya tare da Qur'ani in wani abu ya tabbata wanda ya nuna sun je sai mu tafi tare da su amma ba za mu bar alqur'ani ba wallahu ta'ala a'lam ka annama yus'adu fis sama kadhalika yaj'alu Allahu ar-rijsa ala alladhina la yu'minun kamar haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake sanya ar-rijsa kazamta kazamta kala biyu ce akwai kazamta maddiya akwai ma'anawiyya kafirci kazamta ne shirka kazamta ne sabon Allah kazamta ne amma ma'anawiyya mutum sai yayi zina ya je ya sa turare ya zo cikin mutane yana kamshi ko ba haka ba wani kuma sai ya zamanto tare da matarsa ne ya kwanciya amma bai da hali sai ya zo cikin mutane sai a ji kamar ba a jin kamshin sa to wanne ne a ji kamshi a wajen Allah wancan domin wanda yake tare da matarsa shine adda kamshi amma ba a ganewa shi ko wannan ya sa turare fasiki ne kenan akwai arrijisu almadi akwai arrijisu almanawi kadhalika yaj'alu Allahu arrijisa ala alladhina la yu'minu kama yadda Allah yake sanyawa wato al'amuran sa haka ne yake sanya arrijisa kazamta al'azab mai jalala ne ce azaba aw shaytan ko ko shaytan shi ma ana kiransa rijis ko ko kuma ababin da ake bauta ma gumaka wato wannan kaunar da ake musu fajtanibu rijsa min al-awsan wajtanibu qawla zur ala alladhina la yu'minun ga wadanda ba sa yin imani an gane ko wadanda ba su yin imani kuma sune kafirai wadanda ba za su yi imani da ayoyin Allah ba Allah ya sanya musu wannan kazamta saboda ita ta cancanta da su Allah shi mun tsari da kazamta ko ce iri ce sai Allah ya ce wa ala sirat rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati wannan aya da kazalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun malama har da alqur'ani suka ce tana da kama da aya wadda ke cikin suratu yunusa wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qiluna to ya zakai ka gane bambancin su can wa yaj'alu ar-rijsa an gane ko nan ko kazalika yaj'alu Allahu ar-rijsa can an gane ko babu kazalika wa yaj'alu ni nan ko akwai kazalika kazalika yaj'alu Allah can kuma wa yaj'alu ar-rijsa babu Allah alal ladina la yaqiluna atan nan ko alal ladina la yu'minuna wanga kado ne ko kyauta ce zuwa ga mai harda alqur'ani alal ladina la yu'minun ga waɗanda ba su yi imani waɗanda ba su yi imani kuma waɗannan Allah wato Allah zai kawata musu ayyukan su su je su yi ta yin banna ma'ana abubuwan su za a basu da banna su har su halaka wa hadha siratu rabbika mustaqima mai jalala ne yace anta alladhi anta alaihi abinda kake akan shi ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siratu ay tariqu rabbika hanya ce ta Allah mustaqima daidaitatta la iwaja fihi babu karkata ga wannan siratin kaga as-sirat muzakkar ne a larabci amma a Hausa mace ne domin hanya an kace in ba mun ce godabe ba sai ya koma namiji wa nasabahu ala al-hal me yasa aka ce mai mustaqiman yace an dauke shi halu kaunuhi mustaqiman lil jumlati ga jumlar da ta gabata wal amilu fihi ma'an al-ishara saboda isharar ne tana nufin ushiru to sai zama to ma'anarta ce an ka kalla an ka bata hali qad fassalna al-ayati Allah ya ce mun yi bayanin ayoyi daki daki daki daki li qaumin yadhakkarun ga mutane waɗanda suke yadhakkaru suna wa'azuwa mai jalalain ya ce fihi idghamu ta'if al-asl fi dhali ay yasta'izuna kina aslin sa li qaumin yatadhakkaruna sai an ka ce yadhakkaruna akai idghamu ta'if fi dhal sai zama to kamar harafi guda ne wannan kuma wato akwai shi a larabce dan qur'ani sai ka ce wai wai an ce wai an yi idigami shi Allah da an ce ma an yi idigami sai mu ce a'a asalin kalmar kenan a larabce tana iya zuwa yadhakkaruna tana iya zuwa yatadhakkaruna ka yadda ko baka yarda ba in yace bai yarda ba sai mu ce to karanta alqur'ani alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha wa yadribu wa yadribu Allahu al-amsala lin nasi la'allahum yatadhakkarun ka yarda ga aya ko baka yarda ba shikenan an kare Allah ya gane da mu dan haka Allah shi na wa'azi ne wato ga mutanen da suke wa'azuwa Allah ya san wanda yake da niyyar karba ya karba wanda bai da niyyar karba kuma ba a aiko ka ba ka zamanto mai hukunci akan sa shi yasa su ne suke amfanuwa Allah ya ce ai wa'azi ga kowa amma wani wuri sai ya ce masu imani masu kaza masu kaza saboda su ne za su amfanuwa da ita ko ka dauki an ce wato ko ka ba abin nan da hausa ana cewa an datso maka ne tawa kaga kare bai tawa ko yana ci bai ci wanda bai san kima abu ba in ka ce zaka bashi ba zai karba ba ina fata amince ni duk yadda kai karatu duk yadda kake da ilimi in ba mutumin da ya san kima addini ba bai ganin kima ilimin addini ba ba haka ba wanda ke son kuɗi sai kuɗi wanda ke son matsayin duniya sai masu matsayin duniya sai kima su wanda yake son addini shi ya san kiman malamai ko ba haka ba magana ta riga ta kare sai Allah ce lahum darus salam inda rabbihim lahum darus salam inda rabbihim وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام عند ربهم أنا ياك ما تأتي دار السلام عند ربهم لهم أقالي قوتي أنك تي لهم دا أنك قدمت دا الجار والمجور دا أنونا ما سوك أي وأنما سوى أسوى دا سوى شغال الجنة wanda yake nuna duk wanda bai karɓar wa'azi ba zai shiga aljanna ba lahum darus salami inda rabbihim gidan tsira ita ce aljanna kuma lahum domiri ne na maza amma nan taglibi za a yi da mata da maza za su ga aljanna innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كنا كتي لهم لما ذاكوا أكنيه لهم ولهم دار السلام عند ربهم gidan tsira addar da larabci mu'annas ne ko da bai da ta'un akwai abin da aka ce ma al mu'annas al majazi qul in kanat lakum ad darul akhiratu inda allahi khalisatan min dunin nas al harbu mu'annas ne majazi hatta tada al harbu awzaraha bai ce awzarahu ba addar malaman luga suka ce wannan alif daga wawun take daga dara ya duru ne an gane ko domin mi domin jam'in gidaje sai a ce mi adduru gidaje kenan alif kin asalin ta wawun ne sun ka ce an sanya masa suna addar domin gida in za a yi shi za a yi masa katanga hudu wanda suka ce mudawwar za a kewaye shi da katanga an gane ko to darus salami gidan tsira ita ce aljanna ita kaɗai ce za ka shiga ka tsere ma kowane irin bakin ciki da kowace irin damuwa shi yasa aka kira ta suna darus salam sannan kuma darus salam a cikin alkur'ani wuri biyu yazo an gane ko ya zo a cikin suratul an'am da kuma cikin suratul yunus wato wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim banda nan baka sake samun darus salam babbar capital ta kasar Tanzania mai sunanta darus salam musulunci ya kai can tun shekaru aru aru amma tura sun zo su rusa musulunci yau har ya kai namiji na aure mace na auren mace tsohuwa mai shekara 60 sai ta aure yarinya a shekara 30 wai sun tsaura sun daura aure a kasar Tanzania a France 24 ne gani malam ba wai abin nan bane wai saboda maza suna ba mace kashi amma tsohuwa za ta aure ta to ke ki aure ki samu iya sannan ki rabu da miji ki zo ki aure ta tsohuwa kai jama'a kai jama'a kullum tura suna kokarin bata duk inda musulunci yake Darus Salam ba turanci bane ba faransanci ba ne kowa ya san larabci ne dan a nuna maka musulunci ya jima da yaje can amma kuna ba mutane ƙarya to amma nan darus salam ba wanda ake nufi ba ta Allah wacce aljanna ake ake ake nufi an gane ko dan ba ana nufin duk wanda a darus salam can ba in kirista ne wallahi ba zai shiga aljanna ba lahum darus salam inda rabbihim suna da gidan tsira daga bakin ciki da damuwa inda rabbihim a wajen ubangijin su an gane ko wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun Allah shine majibincin lamarin su ga abin da suke aikatawa nan kana da maudu'i guda biyu kafin mu tsaya da karatu na alqur'ani darus salam ita ce aljanna an gane ko to kana iya maudu'i akan gidan aljanna su waye za su shiga gidan aljanna menene sufofin su sannan darus salam kin nan mi ta kumsa na kayan daɗi da ni'ima da alatu da kawatarwa da ban wato masu ban kayatarwa an gane ko sai kai maudu'i akan sa sai ka ɗauki to aks su ko waɗanda ba su da shi mafhumul mukhalafa tunda su waɗanda ba su da darul salam su kafirai suna da darul halaki to ya yake ya azabar tashi take ya makomar su take ya ayyukan su kaga ka samu mawdu'i guda biyu aljanna tana da sunaye an nan an kira ta darul salam saboda gidan tsira ce daga bakin ciki an kira ta aljanna domin tana da ashjarun multaffa wuri ne wanda yake boye ko ba haka ba sannan a cikin ta akwai mata azwajun mutahhara akwai abinci kala kala an gane ko akwai abin sha masalul jannatu allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa kai wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim an gane ko an yi bayani a cikin suratu alwaqi'a an gane ko an zo cikin suratul ghashiya an yi bayani yadda aljanna take to sai ka dauki wasfu na'imul janna ahlul janna waɗanda suka yi aiki matan su ga irin abubuwan da za su gani kaga ka samu maudu'i sai ka ce wajen yan wuta aksuhu waɗanda ba su da darul salami su ko suna da darul halak darul halaki ya take ana kiranta annar wuta suka ce alif kinta daga wawun ne daga at-tanwiru ne nawwara yunawwiru ta samu asali ne daga wawun haskakar da abu tana tare da haske ita wuta sannan kuma yan wuta aikin su kafirci aikin su shine shirka aikin su shine munafici al-kabir ko ba haka ba sannan kuma cikin wuta nau'i nau'i na azaba daban-daban a akwai wala yabhas wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع أما من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كاغري أبو بوا يعني الجنة دا سغير جونا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يعني وتكما دا سكين مجونا دا سمأزونا ممونا الدعاء حزاسك وقالوا ما لنا كنا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار za su yi jayayya don haka ɗan ƙur'ani ba kaka ji an ce ‘yan wuta za su ga malami yana tafiya har su tambaye shi me yasa kake aikata kaza cikin hadisi ya ce ina cewa ku yi ni bana yi ina cewa ku bari ni kuma bana bari shi yasa hannun samu wannan sai a ce a wai cikin wuta ina suka samu damar da za su yin wannan sai mu ce to Allah ya ce inna zalika la haqqun takhasumu ahli nar kana iya karanta ƙur'ani a'a abin da muka faɗa da manto ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh